يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cibiyar yada addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha shida, Love Shopping Complex, daura da randa bawon na wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ke farin cikin gabatar muku da wannan MP3 da tafsirin Sheikh Abdulrazak ya haifan na shekara dubu biyu da biyu wanda ya fara daga Fatiha zuwa farko farkon suratul Baqara a cikin darasi guda ashirin da biyar. Malam bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه جبان عسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأحد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana cewa Qur'ani yana zama dalilin shari'a ga wasu Allah ka samu na cikinsu wato mutanen da Qur'ani ke zama dalilin shari'ansu su su ne muka yi bayani a kansu a karatunmu na jiya mutane iri uku ne dangane da shiryarwar littafin Allah Qur'ani mutane iri uku ne na farko su ne waɗanda idan an karantar da su Qur'ani suna samun shirya na biyu su ne mutanen da ko an karantar da su ƙur'ani ba sa samun shiriya wato ƙur'ani bai iya shiryar da su za mu karanta waɗannan mutane iri uku mun yi bayanin kashi na farko su ne waɗanda suke amfana da karantarwan ƙur'ani alal itlaq matukar sun ji wa'azi na Qur'ani suna samun shirya. To akwai kuma kashi na biyu. Duka waɗannan mutane kashi uku Allah tabaraka wa ta'ala ya fara bayaninsu a suratul Baqara. Daga na farko waɗanda Qur'ani ke zama dalilin shirya su, sai kuma na biyu waɗanda Qur'ani bai iya shiryar da su. to su ne karatunmu zai kasance a kansu a yau da ikon Allah mutanen da ƙur'ani bai iya shiryar da su Allah ka tsare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana innal ladina kafaru
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا للي ودن سك كافر شيء سواء عليهم ديدين غريسو أأنذرتهم كودي كاي غرغدي غريسو am lam tunzirhum ko ma baka yi gargadi gare su ba la yu'minuna ba za su yi imani ba waɗannan su ne kashi na biyu waɗanda suka kafirce ko ka yi musu wa'azi ko kar ka yi duk ɗaya da wa'azinka da rashinsa duk ɗaya wato waɗannan ƙur'ani bai zama dalilin shiryarsu kamar yadda Allah madaukaki ya bayyana mana wancan kashi almuttaqun waɗanda suke amfana da karantarwan ƙur'ani haka nan kuma Allah ya gaya mana kashi na biyu waɗanda ba sa amfana da karantarwan ƙur'ani to su ma iri biyu ne kafirai iri biyu ne akwai wanda wa'azin kan amfane shi akwai kuma wanda wa'azin ƙur'ani bai amfanarsa sa don haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala bai ce lan yu'minuna ba sai ya ce la yu'minuna ba za su yi imani ba su waɗannan waɗanda wa'azin Qur'ani bai amfanan su shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san su ba Allah kaɗai ya bar wa kansa ilimin sanin su amma babu shakka akwai waɗanda Ƙur'ani bai zama dalilin shirya su, komai iya wa'azin mai wa'azi bai iya shiryar da su. Ya kamata ku sani, imanin musulmi ba zai cika ba, sai ya yarda cewa akwai wasu waɗanda tuni Allah ya halicce su don aljanna kuma akwai wasu waɗanda tuni Allah ya halicce su kawai don wuta kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya san kowanne mutane kashi biyu wasu Allah ya halicce su domin aljanna Allah ka samu na ciki wasu Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su domin shiga wuta imanin musulmi bai cika sai ya yarda da haka kuma baka da ikon ka yi tambaya mai yasa Allah ya yi waɗancan kafirai ba za su taɓa samun shiriya ba baka da wannan iko in ka duba sahihul bukhari hadisi na 4948 hadisin ya zo kamar guri tara ya zo gurare daban-daban har guda tara a cikin sahihul bukhari kuma hadisin yana cikin sahih muslim hadisi na 2647 sayyiduna ali Allah shi kara masa yarda ya ba da labari ya ce muna garin madina an yi wata mutuwa kunna fi janazatin fi baƙi ilgarkat muka tafi jana'iza mun je binne wannan mutumin da ya mutu a makabartan madina wanda ake kiransa makabartan baƙir makabartan baƙir yana nan kudu da masallacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam tsakaninsu babu nisa. Harabar masallacin manzon Allah ce kaɗai ta raba tsakanin masallacin da makabartan. Wannan makabartan akwai sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kamar mutum dubu goma waɗanda aka binne a ciki. sahabban manzon Allah da aka binne su wannan makabarta sun kai mutum dubu goma daga cikinsu ma akwai matan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. baki ɗaya matan manzon Allah an binne su wannan makabartan in ban da Khadija da kuma Maimuna Allah shi kara musu yarda ita Khadija kabarinta na Makka Maimuna kabarinta ita ma yana Makka amma suna na Aisha, su Hafsa, su Safiya, su Zainab, duk matan annabi Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kabarinsu na cikin bakiya. Haka nan kawun manzon Allah Sa'ad bin Abi Waqas, Sayyiduna Abi Bakar, shi kam kabarinsa yana tare da na annabi Muhammad, da Sayyiduna Umar. amma sayyiduna usman shi ma kabarinsa na cikin wannan makabartan sayyiduna ali kabarinsa na can kufa kasar iraq makabarta ce wacce take da albarka kwarai sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen mutum dubu goma ke cikin wannan makabartan kada mu manta gab da mutuwar manzon Allah mala'ika Jibril ya taho ya ce masa, Allah ya turo ni da saƙo, Allah ya ce min ka tafi wannan makabarta ka yi bankwana da su. Wato, kafin annabi ya bar duniya, sai da ya tafi makabartan bakir ya yi bankwana da musulmai da suke kwance a wannan makabartan. Yanda manzon Allah ya yi bankwana da rayayyu hakanan kuma ya yi bankwana da matattu musulmai da ke kwance a makabartan baki ilgarkar don haka yasa duk mutumin da ya tafi madina ake son ya tafi wannan makabarta ya yi musu addu'a duk da shi akwai bidiyoyi da yawa in ka tafi za ka ga wasu na sai da alkama riyal riyal ka sai alkama ka je kana watsawa cikin makabarta wannan wata mummunar bid'a ce wasu kuma in sun tafi makabartan su ɗebo kasan kaburburan su taho Najeriya suna kulla sihiri la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya tafi makabarta addu'a kadai yake kuma ya juya shikenan don haka yasa ma hukumar Saudiya ba ta yi alamar da za ka gane ga kabarin wane da wane ba iyaka mun tabbata wannan makabartan ya kunshi gawan sahabban manzon Allah wajen mutum dubu goma ba ma sahabbai ba akwai tabi'ai irin su imamu malik Allah ya ji kansa da rahama kabarinsa na cikin baki to sayyidina ali ya ce wata rana mun tafi makabartan baki mun je jana'izar wani mutum fa'atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo mana faƙa'ada manzon Allah sai ya zauna faƙa'adina haulahu ganin ya zauna mu ma sai muka zauna gewaye da shi wannan sunna ce don an tafi makabarta mutum ya zauna babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tafi makabarta yana zaunawa sayyidina ali ya ce sai muka kewaye manzon Allah muka zauna a wannan makabartan wa ma'ahu miqsara uti manzon Allah yana rike da wata yar sanda a wata riwaya sayyiduna Ali yace yana rike da wani ice fanakasa manzon Allah sai ya sunkuyar da kansa kasan magabarta wuri ne da ake son ya zama wurin wa'azi ga musulmi ba a son mutum ya tafi makabarta yana ihu ana hayaniya ana surutu manzon Allah ya sunkuyar da kansa faja'ala yankutu bi udihi sai manzon Allah yana cakar kasa da wannan yar sandan mufakkiran yana tunani sahabbai duk an shiru sun kala sai manzon Allah ya daga kansa ya ce masahabbai ma minkum min ahadin babu wani mutum ɗaya daga cikinku ku وما منكم من نفس منفوسة باب ونري daga cikinku wanda ke numfashi illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal janna face tuni Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta mazauninsa imma a aljanna ko kuma auta wa illa qad kutibat sa'idatun aw shaqiyya kuma tuntuni Allah ya rubuta wannan rai rai ne na mutumin banza ko kuma rai ne na mutumin kirki babu wani mutum daga cikin ku face tuntuni Allah ya riga ya gama hukuncinsa wannan dan wuta ne wancan kuma dan aljanna Allah ka samu na cikin yan aljanna tuntuni in ji manzon Allah ma minkum min ahadin babu mutum ɗaya cikin face Allah ya san makomarsa tuni Allah ya rubuta makomarsa in ma wuta in ma aljanna wannan mutumin kirki ne ko mutumin banza tuntuni Allah ya rubuta wannan magana tana da ban tsoro قال رجل ونمتنا ذو نسيت يا رسول الله afala nattakilu ala kitabina ashe kenan ba sai mu dogara da wannan rubutun da aka yi ba wa nada'ul amala mu bar aiki tunda tuntuni an riga an rubuta ga makomar mu wannan dan aljanna ne wannan dan wuta ne to mu daina aiki ma mu dogara da wannan littafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faman kana minna min ahli sa'ada mutumin kai ya ce faman kana minna min ahli sa'adati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan mutumin da ya faɗi wannan magana ya ce to duk wani mutum da ke cikin mu in dai mutumin kirki ne fasayasiru ila amali ahli sa'adati wannan mutumin da sannu za ka ga yana aiki irin na mutanen kirki ومن كان منا من أهل الشقاء wanda ya zan cikinmu kuma yana cikin mutanen banza fasayasiru ila amali ahli shakawa wannan mutumin zaka ga ya tafi yana aiki irin na mutanen banza qala amma alu sa'ada manzon Allah ya ce mutanen kirki fa yuyassaruna li amali ahli sa'ada Allah zai sauwake musu su rika aiki irin na mutanen kirki wa amma ahlu shakawa su kuwa mutanen banza fayyuyassaruna li amali ahli shaqa'i su ma za a sauwake musu aiki irin na mutanen banza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce i'malu ku je ku yi ta aiki fa kullum muyassaru kowa ka gani yana tafiya ne akan kaddara ta Allah akan hukuncin da Allah ya riga ya masa tuntuni sannan manzon Allah ya karanta wasu ayoyi na farkon suratul laili فأما من أعطى واتقى
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa musu wannan magana sai ya karanta waɗannan ayoyi na Qur'ani annabi ya ce musu fa amma man a'ata wattaka amma mutumin da ya ba da dukiyansa domin taimakon addini wattaka ya kiyaye dokokin Allah wa saddaka bil husna kuma ya gaskanta kyakkyawar kalma ta shahada mutumin da ya zama musulmi ne ya kiyaye Allah ya ba da dukiyarsa domin taimakon addini fasanu ya sirhu yusra shi wannan mutumin za mu sauwake masa rayuwa har sai ya samu rayuwar nan mai sauki rayuwa ta mutanen kirki wa amma man bakila wastagna kuma amma mutumin da ya yi rowan dukiyarsa ya ki taimakon addini wastagna ya nuna wadatarsa shi bai bukatan komai wajen Allah bai bukatan aljanna bai bukatan rahamar Allah wa kazzaba bil husna ya karyata kyakkyawan wa'azi wa'azi na Qur'ani fasanu yasiruhu lil usra shi wannan da sannu za mu sauwake masa har sai ya hau rayuwa mai wahala rayuwa ta mutanen banza in ka duba kitabu sunna sahihu sunna hadisi na ɗari da sittin da ɗaya aka ce sai umar sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam da jin wannan magana ta manzon Allah cewa kowa tuntuni Allah ya rubuta makomarsa duk ɗan aljanna tuni Allah ya rubuta ɗan aljanna ne ɗan wuta kuma tuntuni Allah ya hukunta ɗan wuta ne kuma ya rubuta ya san shi kuma an riga an shirya ma makomarsa cikin aljanna ko makomarsa cikin wuta tuntuni Allah ya sani ya gama komai tun ba halicci duniya ba sayyidina Umar yana zuwa ya ce ya rasulallah ara'aita amalana hadha shin kaga wannan aikin da muke yi muna ta sallah muna zakka muna azumi ala amrin kad furiga minhu shin muna wahala ne wahala akan abin da tuni an riga an gama am ala amrin nastakmiluhu ko kuwa muna ibadan nan ne a bisa wani al'amari wanda muke fuskantar sa ba a riga an gama hukuncin sa ba in ka yi sallah to ana sauraro in ka mutu kana sallan ka shiga aljanna ko ko tuntun Allah ya riga ya yi hukunci mutum zai tafi wuta kuma wancan Allah ya hukunta zai tafi aljanna kuma komai rashin ibadarsa zai tafi aljanna فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce masa bal ala amrin qad furiga minhu duk sallar da kuke duk azumin da kuke yi duk ibadar da kuke yi kuna yin ta ne kan wani al'amarin da tuni an gama قال عمر سيدنا عمر يجي ففيما العمل تو يا رسول الله dan me muke aiki tunda tuntuni an gama dan wuta zai tafi aljan zai tafi wuta ko bai yi ko da yayi sallah dan aljanna ku zai tafi aljanna ko da ya saba ma Allah afala na takil ba ma dogara da wannan ba fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce kalla kayya i'mal ya ibn al-khattab ya kai Umar ka je kai aiki fa kullum muyassirun ka sani kowa ka gani yana tafiya ne akan tsarin da Allah ya masa amma man kana min ahli sa'ada wanda ya zan yana cikin mutanen kirki ya amalu lis sa'ada zaka ga yana aiki domin ya samu rayuwa ta kirki wa man kana min ahli shaqa'i wanda ko yana cikin mutanen banza ya amalu lis shaqa'i zaka taras yana aiki irin na mutanen da ke neman rayuwa wato wato rayuwa ta banza kamar bahaushe da ke cewa tun ran gini turan zane tuni Allah ya gama kuma wallahi ba ma zama masu cikakken imani sai mun yarda da haka imanin ka ba zai taba kammala ba ba zai taba cika ba sai ka yarda cewa Allah tabaraka wa ta'ala tuntuni ya san makomarka duk ibadarka don haka Allah ya sani tuni wanda ƙur'anin nan zai zama dalilin shiryarsa kuma Allah ya san mutumin da ƙur'ani ba zai taɓa zama dalilin shiryarsa ba shi yasa ya ce innal ladina kafaru su kafirai sawa'un alaihim daidai ne a anzartahum ko dai ka gargade su am lam tunzirhum ko ma kada ka gargade su la yu'minuna ba za su yi imani ba ka duba farkon suratul tagabun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi bismillahir rahmanir rahim يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa yana tsarkake sunan Allah yana tasbihin sai yana bautan shi lahul mulku iko yana ga Allah cikakkiyar sarauta tana ga Allah tabaraka wa ta'ala wa lahul hamdu kuma godiya tana ga Allah madaukaki wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah din nan mai iko ne a bisa dukkan komai babu abin da ya gagari Allah bayan ya faɗi wannan aya ta farko me ya faɗa mana aya ta biyu
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير Allah tabaraka wa ta'ala ya ce huwa alladhi khalaqakum shine fa wanda ya halicce ku ya ku yan adam shine fa ya halicce ku kuna nan kashi biyu fa minkum kafirun cikin ku akwai kafiri arne wanda ba zai taɓa musulunta ba. Wa minkum mu'min sannan cikinku akwai mai imani. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah yana ganin abin da kuke aikatawa. Mai gani ne duk abin da kuke yi Allah yana gani. sai ya ce khalaqa samawati wal arda bil haqq خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير خلق السماوati wal arda Allah ya halicci sammai da ƙasa bil haqq don gaskiya wa sawwarakum kuma Allah nan sai shi ya suranta ku fa ahsana suwarakum sai ya kyautata suranku ku dubi sura ta dan adam ku dubi halitta ta dan adam yanda Allah ya kyautata ta cikin halittun Allah da ke duniyan nan wace halitta ce ta kai dan adam kyau babu ita Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata suran mu a cikin watanni tara wa ilaihi masir makomar kuma tana ga Allah din hadisai sun tabbatar mana cewa sau biyu Allah tabaraka wa ta'ala yake turo mala'ika idan aka tashi halittan ɗan adam cikin mahaifa sau biyu ka duba a ta'ifa mujallad na biyar shafi na ɗari uku da arba'in da shida da ta'aliq na sahihul jami'i hadisi na ɗari bakwai da tis'in da bakwai sau biyu Allah yake turo mala'ika ya shiga cikin mahaifa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tasan mahalittar ɗan adam. In ka duba littafin Muslim, ya kawo bayani game da zuwan mala'ika na farko, hadisin Huzaifa bin Usaidul Gifari, Allah shi kara masa yarda. Kala sallallahu Alaihi wasallam, manzon Allah ya ce, إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة idan maniyi ya shiga cikin mahaifa aka samu kwana arba'in da biyu idan maniyi ya shiga cikin mahaifa aka samu dare arba'in da biyu wato ana nufin kwana arba'in da biyu ba asallahu ilaiha malakan sai Allah ya turo ma wannan maniyi din mala'ika fasawwaraha wannan mala'ikan shi zai suranta halittar da Allah maɗaukaki yake so ya yi cikin mahaifan daga wannan maniki wa khalaqa sam'aha wannan mala'ikan zai halitti ji ga wannan halitta ɗin wa basarha da gani wa jildaha wannan mala'ika ya halicci fata na wannan mutumin wa lahmaha da naman mutumin wa ibamaha da kashin jikinsa. ثم يقول bayan ya gama halitta an halicci kunne ido fata naman jiki ga kasusuwa an gama komi duk a wannan lokacin ba a san namiji ne za a yi ko mace ba summa ya kulu sai mala'ikan ya ce ya rabbi ya ubangiji a zakarun a unsa shin namiji za a yi ne ko mace kun ga in yayi aiki ya kai wani zango to dole ya dakata sai ya tambayi Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya turo shi Allah shi zai gaya masa ga abin da nake so ka halitta cikin mahaifan namiji nake so a saka ko kuma mace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa yaqdi rabbuka ma sha'a sai ubangijin ka ya hukunta abin da ya so la haula wala quwwata illa billah wa yaktubul malak mala'ikan duk abin da Allah ke faɗa shi kuma yana rubutawa domin akwai rekod a ranar kiyama wannan rekod za a yi amfani da shi yanda ka san ma'aikacin gwamnati da aka tura shi ya je wani aiki duk abin da yake yana rubuta report haka wannan mala'ika idan ya taho mahaifa ka lura ba ma zai taho mahaifan ba sai an samu dare arba'in da biyu maniyin sai ya zauna cikin mahaifa dare arba'in da biyu sannan Allah ya turo mala'ika in ya taho ya yi halitta idan ya gama halittan sannan ya tambayi Allah a zakarun am'unsa shin namiji za a halitta ko mace fa ya qadi rabbuka ma sha'u ubangijinka ya yi hukuncin ma sha'a abin da ya so wa yaktubul malak mala'ikan sai ya rubuta thumma yaqulu sai mala'ikan ya ce, Ya rabbi ya Ubangiji, ajaluhu to shekarunsa fa, nawa za mu rubuta? Allah ya gaya masa ya rubuta. Sai ya ce, Ya rabbi, musibatuhu, masifun da za su same shi a duniya fa. Allah tabaraka wa ta'ala ya kirga masa su. Wannan mutumin musifa iri kaza za ta same shi, musifa iri kaza za ta same shi, mala'ika yana rubutawa. idan ya gama kaf sun matutuwa tilka sahifa manzon Allah ya ce sai a naɗa wannan warkan fala masu ila yawmil qiyama babu ɗan adam babu wani mala'ika da zai taɓa wannan warka har zuwa ranar tashin kiyama shi za ake cewa rufi'atil aqlamu wa jaffati suhuf alƙalamin da aka yi rubutun an riga an ɗaga warkan da aka yi rubutu a kai kuma ta bushe sannan kuma babu wata halitta da za ta samu damar taɓa wannan warkan har tashin kiyama hatta mala'ikan da ya rubuta wannan warka bai iya samun daman taba wannan warkan har zuwa tashin kiyama a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadkhulul malak mala'ikan zai shiga cikin mahaifa alal nutfati ba'da ma tastaqirru fi rahim bayan mani ya tabbata cikin mahaifa bi arba'ina da kwana arba'in au ko kuma wata riwaya aka ce khamsatin wa arba'ina laila kwana arba'in da biyar don haka riwaya kashi uku ne maniyi sai ya yi kwana arba'in sannan mala'ika zai taho masa riwaya ta biyu maniyi sai ya yi kwana arba'in da biyu a riwaya ta uku maniyin sai ya yi kwana arba'in da biyar ala kulli halin sai an samu kwanaki arba'in da ‘yan kai sannan mala'ika ya taho mahaifan. Wannan shi ne zuwan mala'ika na farko mahaifa. Zuwa na biyu, hadisinsa na cikin littafin Bukhari, hadisi na dubu shida da ɗari biyar da tis'in da hudu. Yana ma cikin sahih Muslim, kitabul qadar hadisi na farko. Wannan hadisin ne da yawa muka fi yawan karanta shi. wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa lalle kowane ɗayan ku ana haɗa halittansa a cikin cikin mahaifiyarsa lokacin da yake maniyi ya kai kwana arba'in wato sai ya kai kwana arba'in za a fara tattaro halittarsa amma daga ranar farko zuwa kwanaki arba'in din nan yana nan a maniyinsa annabi ya ce thumma yakunu alaqatan misla zalika sannan ya canza ya koma gudan jini gwargwadon haka kaman kwanaki arba'in da aka samu thumma yakunu mubgatan misla zalika sannan ya koma tsokar nama gwargwadon kwanaki arba'in din nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun mai rusar ilaihin malak sannan a turo masa mala'ika an samu kwanaki ɗari da ashirin fayun fihi ruha idan mala'ikan ya taho fayan fihi ruha sai ya busa masa rai kenan ba a busa ma jariri rai sai ya kai kwana ɗari da ashirin don haka malamai suke cewa ciki idan aka zubar da shi kasawan kwanaki ɗari da ashirin ba a cewa an yi kisan kai dai a ce an saba ma Allah tabaraka wa ta'ala amma idan ya kai kwana ɗari da arba'in to an yi kisan kai ala kulli halin sabo ne da wanda aka zubar gabanin haka da wanda aka zubar bayan haka Allah shi kare mu to lokacin da ya kai kwana ɗari da ashirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai turo mala'ika ya busa masa rai wa yi umaru bi arba'i kalimatin sai a umarce shi da kalma guda hudu bi katbi rizkihi littafin arzikinsa wa ajalihi da ajalinsa wato hatta arzikinsa tuni an riga an rubuta lokacin yana cikin mahaifa za ka rayu har ka mutu kana talaka ko kuma za ka samu ɗan kuɗi wannan tuni an rubuce wa ajalihi da kuma ajalinsa za a rubuta wannan mutum zai yi shekaru kaza wa amalihi da kuma aikinsa ga irin aikin da mutum zai yi duk za a rubuta na hudu wa shaqiyun aw sa'idun za a rubuta wannan mutumin banza ne ko mutumin kirki dan wuta ko dan aljanna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya iso nan sai ya ce fawallazi la ilaha gairuhu na rantse muku da wanda babu abin bauta koma bayansa ina rantse muku da Allah inna ahadakum la ya'mala amala ahlil jannati za a samu ɗayan ku yana aiki ka'in da na'in aiki irin na 'yan aljanna حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع sai ya kasance ba abin da ya rage tsakaninsa da shiga aljanna face kamu ɗaya taki ɗaya kamu ɗaya zira'i gab da mutuwarsa fa yasbiqu alaihi alkitabu manzon Allah ya ce sai wancan littafin ya riga shi fa ya amala bi amali ahlin nar sai ya koma yayi aiki irin na yan wuta wa inna rajula la ya'mal bi amali ahlin nar za a samu mutum rayuwarsa ya tsaya ka'in da na'in yana aiki irin na yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un sai ya kasance ba abin da ya rage masa ya shiga wutan face zira'i ɗaya fa yasbiqu alaihi alkitabu sai wannan hukunci na littafin ya tsere masa fa ya'mala amala ahli aljanna sai ya koma yana aiki irin na yan aljanna fa yadkhulu aljanna sai wannan mutum ya tafi aljanna in ji manzon Allah kafin annabi ya faɗi wannan magana sai da ya rantsi yace fa wallazi la ilaha ghairu na rantse muku da wanda babu abin bauta koma bayansa wannan hukunci tun an riga an yi dukkan aikin mutum idan Allah ya rubuta dan wuta ne sai ya tafi wuta kuma duk rashin kyan aikin mutum idan Allah ya hukunta mutumin nan zai tafi aljanna zai tafi aljanna la haula wala quwwata illa billah in ka duba littafin muslim mujallad na takwas shafi na arba'in da biyar Abdullahi dan Mas'ud sahabin Annabi Muhammad wanda ya ruwaito wannan hadisi duk sa'ilin da ya zauna masallaci zai yi wa'azi sai ya ce inna shaqiyya man shaqa fi batni ummihi mutumin banza shine wanda ya zama mutumin banza tun yana cikin uwarsa wa sa'id man wu'iza bi ghairihi mutumin kirki shine wanda gani ga wane ya ishe shi wa'azi ka duba a sunna hadisi na ɗari da saba'in da tara wannan shi yake fassara mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da cikakken iko ya san makomar kowa kafin ranar tashin kiyama kuma yanda Allah ya yi hukunci tun muna cikin mahaifu na uwayenmu haka za mu tashi a ranar tashin kiyama wannan hukunci ba a canza shi a surar hudu Allah ya ce mana yau ma ya ati la ta kallamu nafsun illa bi iznihi.
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يوم يأتي ranar da kiyama za ta tsaya la ta kallamu nafsun illa bi iznihi babu wani rai mai iya magana sai da yardan Allah za mu tsaya filin hisabi gaba ɗayan mu ba mai tanka kalma guda sai da yardan Allah. Faminhum Allah ya ce in ka duba filin hisabin nan mutane kashi biyu ne kawai, daga ɗan banza sai ɗan kirki, Allah ka tsare mu. Faminhum shaqiyyun wa sa'id daga mutumin banza sai mutumin kirki, daga mai tafiya wuta sai mai tafiya aljanna, yanda Allah ya hukunta tun suna cikin mahaifin iyayensu. haka kuma za su tashi a filin hisabi me yace mana fa amman ladina shaqu فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق fa amman ladina shaqu waɗanda suka tabbata mutanen banza ne tuni Allah ya rubuta mutanen banza ne kuma gashi sun tashi a filin hisabi a matsayin mutanen banza fa fin nari to waɗannan wuta za su tafi lahum fiha zafirun wa shahid suna da kuka iri biyu a cikin wuta in ji Allah wasu suna daga muryarsu su yi kururuwa ka duba fassarar wannan aya cikin sahihul bukhari yanda abdullahi bin abbas ya faɗa yace ce sautun shadidun wa da'ifun wasu a cikin wutan suna ihu wasu kuma azabar ta yi yawa ba su iya daidai shasheki Allah ka tsare mu in sun shiga wutan nan babu ranan fita mai Allah ya ce mana خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد khalidina fiha za su dawwama cikin wannan wuta ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka matukar zaman sammai da ƙasa haka Allah ya hukunta fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ranar fita ba ka da ikon kuma tambaya don me wane ya tafi wuta dalili inna rabbaka fa'alun lima yurid ubangijinka mai aikata abin da ya so ne la haula wala quwwata illa billah اللهم اختم بالصالحات أعمالنا kashi guda kenan kuma da Allah ya sa su wuta yace babu mai ikon tambayansa dan me yasa su a wuta saboda shi Allah mai aikata abin da ya nufi ne sai ya ce mana kashi na biyu wa amma ladina su'idu wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzur wa amma alladhina su'idu waɗanda ko suka samu gata Allah ka samu ne لا حول ولا قوة إلا بالله وأما الذين سئدوا ودن سكي غمون كتر ودن سكي داشي دير دن الله وأما الذين سئدوا ففي الجنة ودن نزاس شكاء الجنة خالدين فيها سنة دوما تكين جدا الجنة ما دامت السماوات والأرض matukan zaman sammai da kasa illa ma sha'a rabbuka haka ubangijinka ya hukunta a fa'un gairu majzuz wannan ita ma kyauta ce ba don aikin su ba kyauta ce Allah ya ba su gairu majzuz wannan kyautan wacce ba ta yankewa ana sa su a aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mutuwa a yanka ta tsakanin wuta da aljanna a ce ma ‘yan aljanna inna lakum an ta'ishu fala ta mutu abadan. Kun shiga aljanna to za ku rayu cikin aljannan nan babu mutuwa har abada. Wa inna lakum an ta shubbu wala ta harmu abadan. Za ku zauna gidan aljannan nan kuna da kuruciyarku babu tsufa. Za ku zauna gidan aljanna kuna rayuwa babu mutuwa sannan kuna cikin ƙuruciya babu tufa. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya gaya mana wani hadisi wanda mun karanta shi karatunmu na baya. Manzon Allah da kansa ya fassara shiriyar da ya zo da ita. Hadisin na cikin littafin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Musa al-Ash'ari. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna masala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi kun ga misalin abinda Allah ya turo ni da shi dinnan na shiriya da ilimi ke sauka a kanta iri uku ce ji manzon Allah asaba ardan ruwan saman ya sauka kan kasa kasan nan kuma ga ta iri uku فكانت منها طائفة طيبة akwai wani irin ƙasa wacce take da kyau wannan ƙasar tana da kyau kabilatil ma'a idan ruwan sama ya sauka sai ta karbi ruwan in ta karbi ruwan ta tsotsa in ta tsotsi ruwan wa ambatatil kala'a wal ushbal kafir sai ta tsirar da ciyayi ga shuke-shuke masu yawa albarkacin wannan ruwa ƙasan za ta tsirar da ciyawa ta tsirar da shinkafa, ta tsirar da masara, dawa, maiwa, bishiyoyi su tsira, wannan ƙasa da take tsirar da waɗannan amfani ƙasa ce mai albarka. Albarkacin ruwan sama. Misalin shiriya ta kenan na farko, in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sai annabi ya ce wa kana min ha ajadib daga cikin nau'ukan ƙasan da ruwan ke sauka kansu akwai matacciyar ƙasa ita wannan ƙasa amsakatil ma'a tana rike ruwan ba za ta tsotse shi ba ƙasan tana da ƙarfi idan aka yi ruwan sama ba ta tsotsan ruwan sai ta rike ruwan a samanta fa nafa Allahu bihan nasa sai Allah ya amfani mutane da wannan ruwa lokacin rani ko lokacin da ake wahalar ruwan sama fa sharibu minha mutane su tafi wannan kasan su ɗebo wannan ruwa don su sha wa saƙau mai kiwon dabbobinsa ya kora dabbobinsa zuwa ga wannan ƙasa da ta riƙe wannan ruwa na dam ko tafki ko gulbi dabbobin su sha wannan ruwa wa zara'u mutumin da ke noman rani tunda yanzu babu ruwan sama to wannan ƙasan ta riƙe masa ruwa sai ya yi amfani da ruwan ya yi ban ruwa a samu amfani ƙasashe guda biyu ɗin nan duk sun amfana da ruwan sama sai dai ƙasa ta farko ta fi ba da amfani domin ita ta tsotsi ruwan ta tsirar da ciyayi ga kuma shuke-shuke ita wannan ƙasa ba ta iya tsotsan ruwan ba don haka ba ta bayar da shuke-shuke masu amfani ba amma dai ta rike ruwan mutane kuma sun amfana da wannan ruwan da kuma dabbobi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa asaba ta'ifatan ukhra minha to ruwan saman nan ya sauka a wani sashi na ƙasan kuma nau'insa daban ne shi wannan ƙasan ko ita wannan ƙasar inna ma hiya qi'an hamada ce rairayi yashi la tumsiku ma'an ba ta rike ruwan wala tumbitu kala'an kuma ba ta tsirar da ciyayi inda za a shekara ana ruwan sama a rairayi kasan tsotsa ruwan za ta yi ita ba ta rike ruwan bare dan adam ya amfana da shi sannan kuma ba ta tsirar da shuka wanda dan adam ko dabba za su amfana da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zalika masalu man faquha fi dinillahi ta'ala wannan shine misalin mutumin da ya samu fahimtar addinin Allah tabaraka wa ta'ala mutumin da ya samu fahimtar addini aka karantar da shi Qur'ani da sunnonin manzon Allah ya rike da kyau ya yi aiki da su ya kuma karantar wasu suka yi aiki da su kaga ya amfana an amfana da shi wannan shine misali na farko na wanda shiriyar qur'ani ke amfanarsa mutumin da in an masa wa'azi yana ɗaukan wa'azin ya yi aiki da wa'azin shi ma ya yi wa'azi ya amfana da wa'azin kuma a amfana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi kaga abinda Allah ya turo ni da shi ya amfane shi fa'alima ya nemi ilimin Qur'ani da kuma na sunnoni na wa allama kuma ya karantar da ilimin da ya karanta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'san sannan ga kuma misalin mutumin da bai ko daga kansa ma ya dubi shiryar da Allah ya turo ni da ita ba ba ruwansa da Qur'ani babu ruwansa da hadisan manzon Allah walam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi bai karbi shiryar Allah da Allah ya turo ni da ita ba ka duba sahihu targhib hadisi na 76 don haka shi kafiri wa'azin Qur'ani gare shi kamar ka zuba ruwa ne a rariya in ji malaman sunna kamar ka ɗebo ruwa ne ka zuba a rariya rariyan nan ba ta rike ruwa zubawa da kai ruwan nan sai ya tsiyaye shi sa bahaushe ke misali da shi yana cewa kamar ruwar kwando ko bai yiwuwa ka zuba ruwa cikin kwando ka ɗaga to haka wa'azi yake ga kafiri duk iya wa'azin ka shiga yake jikinsa ya fita bai tsayawa sai wa'azin ya tsaya sannan ya amfani kafiri to wa'azin bai ma tsaya ba annabi ya ce lam yarfa bi zalika ra'san ko daga kansa ma bai yi ba bare ya damu da shiriyar da Allah madaukaki ya turo ni da ita akwai hadari babba jama'ar musulmi hadarin shine babu musulmin da yake da iko ya yi tambaya don me Allah ya halicci kafiri, don me Allah ya sa kafiri ba zai shiryu ba, tunda tun yana cikin mahaifiyarsa Allah ya rubuta wani kafiri ne, zai girma a kafircinsa zai mutu a kafiri kuma zai shiga wuta. Tun tuni Allah ya hukunta tun bai halicci sammai da ƙasa ba. domin Allah ya rubuta komai kafin ya halicci komai sai da ya rubuta ya tsara aka sanya lauhin mahfuzu sannan aka yi halitta bisa tsarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi don haka Allah yana da cikakken ilimi ya san komai kafin aukuwarsa ba ka da iko ka ce to don me Allah ya halicci kafiri nan bai yi adalci ba ba ka da iko ka duba sharhul aqidati tahawiyya na ibnu abil izz al-hanafi Allah ya ji kansa da rahama shafi na 249 yace wa aslul qadari kun ga kaddara ilimi na kaddara ilimin kaddara shine ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya hukunta komai kafin aukuwarsa wannan ilimi ake kira kaddara kada ku manta yana cikin rukunne na imani lokacin da mala'ika Jibril ya taho siffar ɗan adam ya tambayi manzon Allah mal iman a wata riwaya ya ce akhbirni anil iman ka bani labarin imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa an tu'mina billahi kai imani da Allah ka yarda akwai Allah don imani ma'anarsa at-tasdiqu ka gaskanta ka gaskanta cewa akwai Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da Allah ya saukar ya jera masa a ƙarshe sai ya ce masa mene wa tu'mina bil qadari ka yarda akwai kaddara khairihi wa sharrihi daɗinsa da ɗacinsa alherinsa da sharrinsa wata ruwayar ma ya ce hulwihi wa murrihi zaƙinsa da ɗacinsa komai ɗacin kaddara ka yarda Allah ya hukunta komai daɗin kaddara ka yarda Allah ya hukunta babu musulmi da zai zama cikakken mumini mai imani sai ya yarda duk abin da ya same shi Allah ne ya hukunta kuma duk abin da ya rasa haka Allah ya hukunta shi yasa lokacin da mala'ika Jibril ya tafi manzon Allah ya ce musu shin kun san wannan mai tambayoyi suka ce ba mu sani ba ya rasulullah manzon Allah ya ce haza Jibril wannan mala'ika jibrilu ne ya zo ne don ya koyar da ku addinin ku don haka waɗannan abubuwa guda uku da mala'ika jibrilu ya tambaya a kansu wajibi ne musulmi ya san su ya rike su ya aiki da su domin su ne addinin musulmi ka san waye musulmi menene musulunci rukunninsa ka san rukunnan imani ka san kuma al'ihsan ana samun musulmai da yawa saboda tsaban sakaci da za ka tambaye shi rukunnan musulunci nawa ne sai ya kasa gaya ma ko ka tambaye shi rukunnan imani guda nawa ne ya kasa gaya maka gashi lokacin da mala'ika jibril ya tafi manzon Allah ya ce masa habbai khudhu anhu ku rike duk abin da mala'ikan nan ya yi tambayoyi a kansu don haka babu yanda za a yi ka tabbata musulmi sai ka yarda da kaddara ilimin kaddara ku shine ka yarda Allah ya hukunta komai kafin aukuwansa Allah ya san duk abin da zai faru gobe da na jibi da na gata da na baɗi da na baɗin baɗaɗa da ma abin da zai auku ranar tashin kiyama Allah ya san makomar kowa ba ka zama mai imani sai ka yarda da wannan ibn abil izz hanafi ya ce aslul qadri asalin ilimin kaddara sirrun lahi ta'ala fi khalqihi wannan wani sirri ne da Allah ya bar kansa shi kadai me yasa yayi wani don ya tafi aljanna me yasa Allah yayi wani don ya tafi wuta gashi kuma tuntuni Allah ya san wani din nan zai tafi wuta wani zai tafi aljanna me yasa Allah yayi haka wannan wani sirri ne Allah dai ya bar kansa sani babu yace lam yatli ala zalika malakun mukarrabun babu wani mala'ika da ke kusa da shi Allah wanda ya san wannan ilimin. Wala nabiyyun mursalun babu wani annabin Allah da aka taɓa turowa duniya wanda ke da wannan ilimi na kaddara, hatta annabi Muhammad. Wannan ilimi ne wanda Allah ya bar wa kansa, shi kada ya san dalili. Don me wani aka yi shi don wuta, don me wani aka yi shi don aljanna, Allah ɗai ya bar wa kansa sani. Sai ya ce to, wattamiku ka zurfafa bincike wan nazaru ka rika la'akari kana tunani fi zalika game da ilimin kaddara yace zari'atul lil khizlani wannan wata alama ce da take nuna zaka lalace zaka tabi don mutumin da ya sanya tunaninsa cikin ilimin kaddara to karshen su zai lalace dan ƙarshensa zai danganta Allah da rashin adalci duk mutumin da ya danganta Allah da rashin adalci ya lalace shi yasa ya ce falhazaru kullal hazar min zalika mu kiyaye dukkan kiyayewa mu yi hattara matukar hattara kada mu yarda mu shiga cikin kaddara da ilimin mu kada mu yarda mu shiga cikin kaddara da tunaninmu kada mu yarda mu shiga cikin kaddara da bincikenmu nazaran wa fikran wa waswasatan imma da tunaninmu imma da nazarinmu imma da waswasi da ke shiga cikin zuciya wani hadisi hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan bai barin fada da ku shedan ba zai barin fada da ku ba sai ya tabbata kun bar duniyan nan har zai taho gare ku yana tambayan ku wa ya halicci kaza ku ce kaza wa ya halicci kaza ku ce kaza zai sa ma tunani a zuciyarka can sai ya ce maka to shi Allah kuma wa ya halicce shi to ka kai makura da tiyo ka kai makura da zaran tunaninka ya kai wa ya halicci Allah to daga nan ka san shedan ya kai bango ya dangana ka da bango kana gaba na ka zama kafi da za ya sa ma tunanin don me Allah ya hukunta kafiri ya rayu kafiri ya mutu ya tafi wuta da zaran tunaninka ya kai ga haka to tabbata kana kan wato gaba ta hallaka yace fa inna Allah ta'ala qad tawa ilmal qadri an anamihi Allah tabaraka wa ta'ala ilimin kaddara sai ya nade shi ya ɓoye bai sanar da wani cikin halittunsa ba baki ɗai wani hahun an maramihi kuma Allah ya hana mutane su rika ƙoƙarin tinkaran kaddara da tunaninsu kamar yadda ya faɗa a cikin wata aya na suratul anbiya yace la yusalu
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayan Allah dan me ya aikata kaza ba me ikon tambayansa wa yake da iko ya tambayi Allah dan me kai kaza dan me ka sama wani rashin lafiya wani kuwa aka ba shi lafiya wani ya samu kuɗi wani talauci wani ya samu imani wani kuma ya samu kafirci dan me ka hukunta kaza baka da iko فمن سأل لما فعل نجي ابن أبي الإز الحنفي malamin sunna ana ɗaukar littafinsa a cikin manyan littafan tauhidi na farko ya ce fa man sa'ala lima fa'ala Allah ne fa ya ce ba a tambayarsa don me ya aikata kaza wa hum yus'aluna mutane su ake tambayar su a kiyama ba mai iko ya tambayi Allah ba ka da iko ya ce to da zaran kayi tambayan don me Allah ya yi kaza فقد رد حكم الكتابيات yayi martani kenan ga Allah tabaraka wa ta'ala ya tunkuda ilimin littafin nan ilimin kaddara wanda Allah ya nade shi bai sanar da wata halitta ba to nan take kuwa kana min alkafirin mutum ya zama kafiri da zaran ya so mu tambayan dan me yayi kaza mutum ya zama kafiri Allah ka tsare mu dalili ko saboda ka shiga cikin ilimi na mashi'a akwai wani abin da ake ce masa ilmul mashi'a ilimi na son Allah ko kai dan adam ai kana da so kana da ki akwai abin da kakan so ka yi shi akwai abin da kake so kake kin yin sa to shi ma Allah yana da mashi'a akwai abin da yake hukunta shi wannan ilimi na mashi'a kuwa ilimi ne al-mutlaq sakakken ilimi wanda ke ba mu Allah damar iya komai yana da dama kuma aikata komai bari mu karanta wasu ayoyi da za su gwada muku ilimin mashi'a shiga cikin ilimin mashi'a yana zama haɗari ga musulmi a suratu yunusa aya ta 99 Allah ya fara magana da annabi Muhammad annabi Muhammad da kansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi magana da shi me ya ce masa walau sha'a rabbuka ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك يا كي محمد sallallahu alaihi wasallam da annabi ake magana jama'ar musulmi walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so da ubangijinka ya yi nufi almashi'a wal irada da ubangijinka ya yi nufi la'amana man fil ardi kulluhum jami'an da duk mutum da ke duniyan nan baki ɗaya kowa ya musulunta da ubangijinka ya yi nufi ka bambanta almashi'a da so almahabba wal mashi'a wal irada waɗannan kalmomi guda uku daban-daban ne amma da hausa sai a ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah ba za ku so ba sai Allah ya so so daban almashi'a daban nufi ake ne nufi ake ake nufi a gurin wato da ubangijinka ya yi nufi da duk wanda ke duniyan nan ya musulunta Allah ke gaya wa annabi Muhammad kana ganin kafiri ya fi karfin Allah ne wallahi kafiri bai fi karfin Allah ba shine sai Allah ya ce wa annabi to da naga kana zafafawa afa anta tukrihun nasa kai zaka iya tilasta mutane ne hatta yakunu mu'minina sai sun zama masu imani zaka iya wane kai sai Allah ya ci gaba da ce masa wa ma kana li nafsin an tu'mina وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون wa ma kana li nafsin ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka sani babu wani rai an tu'mina wacce za ta yi imani illa bi iznillahi face da izinin Allah babu wat- wani rai da zai musulunta babu wani mutum da zai karba addinin musulunci face da izinin Allah sai Allah ya yi izini da kake ganin mun zama musulmai wallahi yarda na Allah tabaraka wa ta'ala ne ya nufe mu da haka Allah ne ya yi nufin za mu san- zame musulmai waɗanda ka gansu kuma kafirai Allah ya yi nufin za su zama kafirai walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya yi nufi da duk mutane da ke duniyar nan sun musulunta afa anta tukrihu nasa yanzu kai zaka iya tilasta mutane hatta yakunu mu'minina har sai sun kasance masu imani wa ma kana li nafsin an tu'mina ya kamata ka sani ya kai Muhammad bai yiwuwa ga wani rai yayi imani illa bi iznillahi sai da izinin Allah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun kuma Allah yana saka la'ana ga waɗanda ba su da hankali Allah ka saba ma cikin su ar-rijsu a Qur'ani ya zo da fassara kamar kashi hudu yana da fassara kamar kashi hudu ka duba an-nihaya fi garibil hadisi wal asar mujallal na biyu shafi na ɗari biyu yakan zo da ma'anar azaba ko ya zo da ma'anar kafurci ko ya zo da ma'anar kazanta ko ya zo da ma'anar la'anta wato Allah ya sakanta la'anta ga waɗanda ba su da hankali wa yaj'alu rijisa ala alladhina la yaqilun Allah ya sakanta la'antarsa idan aka ce la'anta nisanta daga rahamar Allah Allah ya nisantar da waɗanda ba su da hankali daga rahamarsa Allah ka saba ma cikin su sai Allah ya ce masa kuma idan mutum ya tabbata taɓaɓɓe wanda tuni Allah ya hukunta wannan mutumin taɓaɓɓe ne kafiri ne dan wuta to ba ma wa'azin littafi ba don wa'azi iri biyu ne akwai wa'azin littafi akwai wa'azi kuma na halittar Allah tabaraka wa ta'ala a tafi makabarta za a binne mutum to ko malami bai tashi yayi wa'azi ba domin sunna ne idan an tafi makabarta an binne mutum a dan dakata a yi wa'azi to ko da ba a yi wa'azi ba in mutum yana da hankali zuwa makabartan nan kadai ya ishe shi wa'azi kuma ko da baka zuwa makabarta ayoyin Allah ga sunan dewa shine Allah ya bawa annabi misali yace qulin duru ma za fi samawati
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون wal yanzuru ma za fi samawati wal ardi ka ce musu idan mutum ya tabbata tababbe ka ce musu irin waɗannan ku ɗaga kai ku dubi abin da ke cikin sammai da ƙasa ku dubi halittun nan sun ishe ku wa'azi ku gane akwai Allah rana ta hito gabas ta faɗi yamma taurarin nan da ke hitowa duk dare ga wata shin waɗannan abubuwa suna aukuwa da kansu ne ko ko akwai wani abin da ya yi su wanda bature cikin hikima wasu yana kiransa neco kuma ƙarya ne in ka yarda neco to ka zama mushriki ka canza sunan Allah tabaraka wa ta'ala ya zama neco. Waye yake fito da rana daga gabas ta faɗi yamma sai ce ma neco. Yaya ake a samu damuna a samu rani ake samun fusul a shekara kashi hudu. Ga damuna, ga kaka, sannan a samu bazara, ko? Ga rani. Wa ke canza waɗannan zamunna na kowace shekara kuma tun farkon duniya har yanzu haka abin ke canzawa sai ce ma neco wa ke kawo mana ruwan sama ya ce maka neco to ƙarya yake wa yake waɗannan abubuwan ya tabbata akwai mai yin su amma shi bai yarda ya ce Allah ba sai ya ce maka neco wai wani abu ne dai ba a san menene ba shi dai yake jawo sababin abin ka ce musu ku duba abin da ke cikin sammai da ƙasa in ba ku yarda da wa'azin Qur'ani da na hadisai ba, sai Allah ya ce, amma ko ka gaya musu haka, wa ma tugunil ayatu wan nuzuru da ayoyin da kake da suke cikin halittu na Allah da gargadi da kake musu ba za su wadatar ba an kaumin la yu'minuna ga mutanen da ba su imani don Allah ku lura duniya ta samu ci gaba kasashe irin Amurka, irin Ingila, irin Japan, irin Germany, irin Rasha, irin France. Manyan kasashen duniya waɗanda ke kere-kere, ilimi na technology a yanzu ya kai wani haddi wanda ya saba tunani na ɗan adam, hatta shi kansa bature yana mamaki. Sun yadda ba abin da ke aukuwa sai akwai dalili. amma kuma har zuwa yau ba su yarda cewa dalilin komai shine Allah ka tabbata ilimin mutum komai zurfinsa bai shiryar da shi sai da hukuncin Allah ka duba irin zurfi da suka yi a ilimin kimiyya ta kai da suna tafiya sama an kafa taurari na ɗan adam suna tafiya kan wata yanzu ma akwai shiri da suke za a yi tasha ta samaniya ko? za a yi tasha irin tashar mota da ka sani a ƙasa za a yi tasha a sararin samaniya suna da irin wannan zurfin ilimi amma kuma a ce ma do ranar lahadi za su tafi coci suna cewa Allah uku wannan ya isa ka gane shari'a ta Allah ce duk wa'azin mai wa'azi duk zurfin ilimin mai ilimi kuma duk wato halitta ta Allah tabaraka wa ta'ala da take cikin duniyar nan ba ta sa mutumin da ke tababbe ya zama shiryayye sai da izinin Allah sai kulun zuru ka gaya musu ku duba duk abin da ke cikin sammai da kasa wallahi kamar Allah yana gaya wa annabi ne ya gaya mana mu da muke zamani na yanzu kul ka gaya musu unzuru ma fi samawati wal ardi ka ce musu ku duba halittun sammai da na kasa din nan bature yayi bincike yayi zurfin ilimi ta kai ga yanzu akwai kwamfuta ta kai ga hanyoyin sadarwa sun karu ya tabbata ba abin da ke faruwa duniyan nan face yana da dalili amma har yau bai yarda cewa dalilin nan shine Allah ba sai ya bar magana akan cewa ne in ya isa wannan gurin takurin kus sai ya shiru ba ruwansa kuma da kamar tambaya an riga an sani duk wani arne ya san neco neco ne shikenan kuma neco ba a saninsa don haka sai a yi shiru asalin maganar ita ce in aka ce ma neco ka ce Allah akwai wani mutum yana karantarwa sakandare yana karantar da science shi sai ya ce bai yadda ya koyar da ɗalibansa neco ba kuma bai rubuta kalmar neco a jikin blackboard idan ana karanta littafin science duk inda aka zo kan neco sai ya canza ya rubuta Allahu kaga sharrin kafirai sai da suka sa ido a kan shi ai duk malami in yana karantarwa ana turo masa supervisor ranar sau ba ya zo ya zauna ɗalibansa kahirai da ke ajin suka ce yawa yau za mu ga karyarsa yana ko rubutawa sai ya rubuta Allah sai wannan sau ya yi maki tuni sai aka gayyace shi a ofis don me yasa kake haka ta ce domin ni ban yadda da ne ba na yadda da Allah ne duk abin da wanda ya littafin nan ya faɗa haka ne na yarda da duk bayaninsa da ke cikin littafin kimiyya amma in aka zo ƙarshe sai ya ce min ne ni ko na san ƙarshen Allah ne don haka hannuna bai iya rubuta kalmar ne ko ku banna a haka ko in bar aiki wallahi ina tabbatar muku har zuwa yau yana nan a matsayinsa na cica da ikon Allah ba sai komi da shi ba kulin zuru ku duba ma fi samawati wal ardi abin da ke cikin sammai da ƙasa ku duba ku gani waye yi su Allah ya ce amma ya kai Muhammad wa ma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu ayoyin Allah da suke sama da na ƙasa da wa'azin da duk kuke yi ba za su wadatar da mutanen da Allah ya nufa ta babu ba ne, Allah ka saba ma cikinsu, in ka koma suratu sajda aya ta goma sha uku Allah ya ce walau shi ina la'ataina kulla nafsin ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau shi ina da mun yi nufi da mun yi nufi tun farko la'ata ina kulla nafsin hudaha da mun ba ma kowane rai shiryarta wannan fa aya ce cikin Qur'ani da mun yi nufi da mun ba ma kowane rai shiryarsa walakin sai dai ba mu yi nufin haka ba ji Allah la haula wala quwwata illa billah haqqal qawlu minni na riga na yi wata magana kuma wannan magana dole sai ta auku in ji Allah mecece maganar Allah ya yi rantsuwa la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in sai na cika jahannama da mutane da kuma aljanu baki dai Allah ka saba ma cikin su Allah ya yi rantsuwa shi ko Allah in ya faɗi magana ba a canzawa la yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza magana waje na inji Allah in ya faɗi magana sai ya cika ta Allah tuni ya halicci duniyan nan domin wannan manufa a ƙarshen tafiya akwai wanda zai gungura wuta Allah ka saba ma ciki akwai wanda kuma aljanna zai tafi tuntuni Allah ya tsara wannan kuma in ka dubi yanayin rayuwar mu zaka ga ana tafiya ne akan wannan tafarki don haka ake samun azzalimi a samu wanda aka cuta a samu barawo a samu mai kaya a samu mutumin kirki a samu mutumin banza ko inda a ce Allah ya yi nufin kowa zai shiryu da duniyan nan kaf halinmu ya zo iri guda saboda haka yasa kake ganin ana samun azzalumai domin tuni Allah ya yi alkawari sai ya saka wasu a cikin wutar jahannama wannan ilimi ne na mashi'a ta Allah tabaraka wa ta'ala nufin Allah abinda Allah ya yi nufi dan adam bayi da ikon saninsa babu mala'ika da ya san nufin Allah kuma babu annabin da ya san nufin Allah Allah ɗaya ya bar wa kansa sani shi yasa Allah ya ce a suratul an'am والذين كذبوا بآياتنا سم وبكم والذين كذبوا بآياتنا سم وبكم في الظلمات من يشاء يجعله على صراط مستقيم من يشاء الله يضلله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم الله تبارك وتعالى يشي والذين كذبوا بآياتنا waɗanda kaga suna ta karyata wa'azinmu a kawo ayar Qur'ani su karyata a kawo hadisin manzon Allah su karyata summun wa bukmun kurame ne bebayi fi zulmati suna cikin wasu dufai masu yawa duhu gaba duhu baya duhu dama duhu hagu duhu sama duhu kasa ko ina duhu inji Allah ka sani man yasha illahu yudlil wanda Allah ya nufi sai ya ɓadda shi wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda Allah ya nufi kuma sai ya dora shi akan tafarki madaidaici nufin Allah ne Allah ya yi nufi waɗannan ba za su shiryu ba don haka sai ya maishe su kurame bebaye al'amarin a hannun Allah yake shi kadai a suratul an'am har yanzu yace afa man yurid faman yuridillahu an yahdiyahu فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faman yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah ya yi nufin ya shirye shi ya sharah sadrahu lil islam sai ya bude kirjinsa ya rika karfin karantarwar musulunci wata alama kenan wanda Allah ya nufe shi da shari'a to abin da yake sai ya bude kirjin wannan mutumin sai ya rika runguma yana karfan karantarwar musulunci wa man yurid an yudillahu wanda Allah ya nufin ya batar da shi ya ji al sadrahu sai ya saka kirjinsa bayyikan matsatsi in an yi wa'azi sai ransa ya ɓaci harajan yana cikin kunci ka annama ya sa'adu fi sama kamar wanda yake hawa sama malamai suka ce wannan wata mu'ujiza ce da ke cikin qur'ani kun san bature ya gane in ka hau sama ɗin nan kana hawa iska karewa take saboda haka duk mutumin da ya hau jirgin sama zai yi tafiya iskar da yake sheƙa na cikin jirgin ba iskar da take saman ba ne da iskar aka tafi da za a bar ka a saman nan mutuwa za ka yi shekewa za ka yi don babu iska kana hawa sama iskar nan raguwa take shine malaman musulunci suka ce kun ga wannan yana cikin qur'ani ashe hatta bayani na atmosphere iska da ta kewaye duniyan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa cikin Qur'ani kafiri bai sani ba gashi ya faɗa ka anna ma yas'adu fi sama kamar wanda ke hawa sama dan in mutum na hawa sama iska shikewa take take masa wato sai ya ji numfasinsa na daukewa saboda iskar tana karewa iskar tana kasa nan iska ba ta sama to haka misalin wanda bai Allah bai yi nufinsa da shari'a yake ba in an yi wa'azi sai ka garinsa ya ɓaci ya shiga cikin kunci kamar wanda yake ƙoƙarin ya shige Allah ya ce kazalika ya ji Allahu rijisa alallazina la yu'minun haka Allah yake sa tsinuwarsa la'antarsa ga waɗanda ba su imani Allahumma ahsin aqibatana fil amri kullihi wa ajanna min khizyi ad-dunya wa adhabil akhirah don haka Qur'ani yana zama shari'a ga mutum uku mutum na farko shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana siffarsa mutum da yake almuttaqi mutum mai kiyaye Allah mai takatsantsan ga Allah mai hattara da hukuncin Allah wanda ke bautan Allah kamar yana ganin sa wannan qur'ani na zama shiriya gare shi mutum na biyu wanda qur'ani bai taba zama dalilin shiriyarsa shine wanda Allah ya gaya mana إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون saboda tuni Allah ya hukunta waɗannan mutane kafirai ne me Allah ya gaya mana a gaba ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم da shike dama can Allah ya riga ya halicce su ne don wuta ya kuma hukunta wutan za su shiga duk karatun da aka yi musu na ƙur'ani ba za su yadda ba me ya hana su ga bambancin su da ku khatama Allahu ala qulubihim saboda Allah ya toshe zukatansu tunda Allah ya nufe su ba za su shiryu ba sai ya toshe zukatansu wa ala sam'ihim kunnuwansu ma aka toshe wa ala absarihim idanunsu ma aka rufe gishawa an sanya wata yana Allah ya toshe zuciyar, ya toshe jinsa, ya rufe ganinsa, sai ya zama summun bukumun umiyun. Bai gani, bai ji, bai iya magana kuma ba shi tunani, domin hanya ukun nan ne shirya ke shigo ma ɗan adam. in ma shari'a ta shigo maka ta hanyar tunani akwai mutanen da ba a taɓa yi musu wa'azi ba amma sai kaga sun zo sun musulunta ba su taɓa jin wa'azi ba haka kawai za ka ga mutum ya taso ya zo gaban ka ya ce gafarta malam ina son in shiga addinin musulunci inda za ka tambaye shi me yasa sai ya ce maka saboda na yi tunani gaskiya addinin da nake kai din nan bata ne ta wace hanya shari'a ta zo masa ta hanyar tunani to mutumin da Allah ya hukunta taɓaɓɓe ne sai ya saka wani abu ya toshe zuciyarsa tunanin ma ba zai iya ba wani kuma shari'a tana zuwa masa ta kunnensa ta wa'azi da ake yi ya ji wa'azi in ya ji ta muƙabala an yi muƙabala tsakanin kirista da musulmi aka kura malaminsa sai ya gane shari'ar ta zo masa ta kunnensa to mutumin da Allah ya hukunta ba zai taɓa shiriwa ba Allah sai ya toshe kunyan kunna wani kuma ta idonsa ta basira bai taɓa jin wa'azi ba bai taɓa kuma tunani ba amma kuma basirarsa ganin abin da ke faruwa yau da kullum na halittar Allah wannan sai ya zama masa dalilin shari'a to mutumin da Allah ya hukunta tafaffe ne yana toshe kafofi guda uku din nan gare shi sai ya mutu ya tafi makoman nan da Allah ya masa tanadi don haka yasa Allah ya ce walahum azabun azim suna da azaba mai radadi wata aya ta cikin suratul an'am da ke fassara mana wannan Allah ya ce kul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum قل أرأيتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul ara'aytum ka ce shin kun gani ga wani misali da za ku gane Allah shi yake da ikon yayi abin da ya so in akada Allahu sam'akum da Allah zai kame jinku wa absarakum Allah ya kame ganinku wa khatama ala qulubihim qulubikum Allah ya toshe zukatanku ya kame ganinku ya kame jinku ya toshe zukatanku man ilahun gairullahi wani abin bauta ne wanda ba Allah ba ya ci kun bihi zai dawo muku da abu uku din nan Allah ya ce unzur kaifa nusarriful ayati ku duba yanda muke bayyana ayoyi sun mahum yasdifuna sannan suke kaucewa ya Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonka ka kyautata ƙarshen mu Allah ka sa makoman mu ta kasance aljanna ce ya Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu daga tafarki na shedan ya Allah ka tsare mu daga tafiya wuta Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am tabaraka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم يا أمة مسلمي دو الله أثور على دومين أجي أنصر تنبوين أن مالا زي gabatar kafin nan akwai wasu 'yan sanarwa kamar uku na farko ana neman alhaji dahiru permanent secretary a liman yana son ganinsa a wannan masallaci sannan kuma za a fara tahajjud sallar tahajjud a duk masallataya da muke da su a yau insha Allahu karfe ɗaya nan masallacin sanda masallacin dubele da kuma masallacin demsawa insha Allahu ta'ala saboda haka duk wanda suka saba zuwa sai su zo kamar yadda aka saba za a gabatar a karfe ɗaya ko za a fara gabatarwa daga karfe ɗaya insha Allah Uh, assalamu alaikum malam ga tambaya ta kamar haka mahaifina ne ba shi da lafiya sai ya sha azumi na wasu kwanaki shin za a ciyar da miskinai ne na waɗannan kwanakin ko idan ya sami sauki zai rama azumin da ya sha
faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra zai rama in ya samu sauki
malam naji ka ce wankan janaba sai an gama jiki da ruwa to mu kuma mata muna yin kitso to yaya za mu yi shin dole ne sai mun jika shi Kwale dole ne sai an jika a zuba ruwa a kai a bubbuga amma ba dole sai an tsefe ba.
a malam ka ba mu addu'o'i da za a yi a zaman tahiya to idan limamin yana ka ba mu addu'o'i da za a yi a zaman tahiya to idan limamin yana sallamewa da wuri mutum zai ki yin sallama ya addu'o'in ne A zai kasa zai kasa addu'o'insa.
malam sunna ce a toshe kunnuwa ana juyawa hagu da dama idan ana kiran sallah Kware ko sunna ce mai karfi tana da asali.
a idan an yi sujjada sunna ce a haɗa kafafuwa Ah, Idan aka yi sujada ba a haɗa kafafuwa budawa ake. Wato yana nufin gwiwoyinsa kenan ko? Oho, na'am na'am za a haɗa kafafu ta baya. Kware yana da kyau. Idan an yi sujada a kafa kafafu sannan a haɗa su.
shin malam wannan magana ta inganta cewa ba abin ne ba abin ne manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan ya rasu sai bayan kwana uku saboda zaben shugaba da zai zama kalifansa Babu shakka ba take da mutuwar manzon Allah aka binne shi ba, an samu wani lokaci kafin a binne shi sai da aka zaɓi shugaba.
malam ina tambaya game da hadiyar aikin hajji a yi mini bayani aka ce dole ne in ka je hajji sai ka yi hadaya
Eh, haka ne ya danganci irin aikin hajjin da mutum ya tafi. Idan mutum ya tafi yin ifradi ba dole ba ne hadaya, in mutum ya tafi yin kirani da kuma tamattu'i wannan shine ke zama masa dole sai ya fidda hadaya.
malam tambaya ta game da sadakan bakwai da na arba'in na mutuwa sun inganta Ba su inganta ba.
Malam me yasa ba a karanta tabbaci ya da a cikin sallah?
Malamin ne bai son karantawa amma ba hana ba.
Akwai wani mutum musulmi ba shi da lafiya har ta kama ana neman jini sai aka rasa sannan sai aka samu na Kirista. Shin za a iya zuba masa?
Idan an rasa na musulmi ba saboda ya rayu. rayuwarsa ta fi in ka kwatanta da samuwar jinin Kirista a jikinsa matukar yana da imani da kuma mutuwar sa wanne ne larura ce za a sa masa
Tambaya ta biyu ita ce wasu kishiyoyi biyu ba su magana da juna har ya kai ga mijinsu ma ya gaji da halayensu. Shin malam yaya zan yi da matan?
mai to ina ga mijin ne ya rubuto kenan yabi matakan musulunci na sulhunta tsakani Allah ya yi bayani ai ba a yin aure sai da waliyai ko Na'am.
a je gaban magabata insha Allah abin zai gyaru haka Allah ya faɗa in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma matukar dai suna son ah, gyara Allah zai zai daidaita tsakani
mai tambaya ta gaba yana cewa babansa ya tsufa ya kai shekaru hamsin kuma yana sallah yana azumi yana zakka amma yana ayyukan banza kamar shan giya neman matan banza kuma yana caca malam menene matsayinsa sannan kuma in na kaurace masa na yi laifi Eh, ya yi laifi matsayin sa fasiki kuma ba daidai bane ya kaurace masa wajibi ne ya kusance shi ya yi ta kokarin ya ga ya shiryar da shi in ya kaurace mishi to waye zai shiryar da uban ai babu taimakon da zaka yi wa mahaifinka irin ka samar masa shiriya ko bai kamata ya kaurace mar ba
a shin malam yana da kyau mutum ya yi sallah da eyeglass wato madubin ido kenan bare kuwa don bai hana komi sai dan ya hana shi sujjada misali irin na walda
Ah, Malam tambaya ta ita ce mutum ne yana tare da matarsa sai aka kama shi Mm.
ya daɗe kafin ya dawo sai ya samu matar ta yi ciki har ta haihu to wannan yaro zai yi gadonsa ko ba zai yi ba Eh, wannan kuma ai shine za mu tambaya matarsa ce ne kuma ɗansa ne in shi ne bai ganin ɗansa to ya san inda zai je ko amma ka'ida matarka ta haihu ɗanka ne tunda akwai aure tsakanin ku idan kana musun ɗanka shari'a ya ba- ta baka damar ka je gaban alkali ka ce kai wannan ɗa ba naka bane idan kuma ka je gaban alkali shari'a ta hukunta ba ɗanka bane kaga shikenan ko amma matukar ba ya je gaban hukuma bane an hukunta a matsayin dan sare na'am Malam ina so a yi mini bayani akan istihara kamar yadda yake a sunna dalili kuwa shine a garinmu akwai lokacin da musulmai hudu suka fito neman takarar ciyaman Kirista kuma guda ɗaya amma ko da aka ce wa musulman musulman nan su janye su bar mu mutum ɗaya sai kowa ya ce ai malaminsa ya yi masa istihara kuma ya ce akwai nasara daga ƙarshe duka suka faɗi kiristan ya ce shine malam ke son ƙarin bayani akan istihara babu karin bayan na ga wa'azi yake yi wa'azi yake yi abinda suka yi bai kyautu ba kowa nan ya san abinda suka yi bai kyautu ba istihara ka je gaban wani malami maka shi wannan ƙarya ne babu shi a karantarwar annabi Muhammad Masha Allah, Allah ya saka wa malam da alheri. Wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar. Kada ku manta cibiyar addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha shida, Low Shopping Complex, Daura da Randa Bawon na Wunti, Kasuwar Wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ita ta shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi. ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya cikin Hausa 08060302275 gashi a cikin Hausa da Turanci 08060302275 wassalamu alaikum warahmatullahi